من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar biyu ga watan ramadana shekara 440 daidai a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar bakwai ga watan biyar 2019 muna cikin suratu fatiri muna bayani akan aya ta biyar lokaci mana muka tsaya ba mu zo kai ba kuma akai za mu tashi insha Allah fadin Allah madaukaki ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا هكذا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi bayanin wato manzo sallallahu Alaihi wasallam ba shi kaɗai aka fara ƙaryatawa ba cikin sakon da yake kawowa ya ce wa iya kaddibu ka faɗa da kuddiba da rusulun min ƙabli idan har sun ƙaryata ka to haƙiƙa sun ƙaryatar da manzanni da suka riga ka saboda haka wa ila Allah ya turja al'umur dukkan lamurra makomansu suna ga Allah ne Allah shi ne zai saka wa kowa tsakanin manzo da wanda ya yi imani da kuma manzo da wanda bai yi imani ba sai Allah ya gama kiran mu gaba ɗaya ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane annasu a nan dukkan mutane ake nufi wanda mabayin imani ba ana kiransa yi imani kai da kai imani ka kintsa ka shirya abu yana jiranka inna wa'dallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne Allah idan yayi alƙawari ba fashi wani ma idan yayi ma alƙawari kana ganin zai cika balle kuma Allah da ya halitta yanzu wanda yana da mallakan ababai masu yawa mai dukiya idan ya ce ka zo in baka dubu goma kana ganin zai gagare shi ba zai gagare shi ba idan wani shugaba ya ce zan baka matsayi kaza kana ganin zai gagare shi ba zai gagare shi ba har ma za ka yi tanadi an ce za a bani matsayi bari in gyara gida bari in gyara wurin karban baki bari in gyara bari in yi don me don an yi ma alkawarin kana ganin ba za a saba ba me kake tsammani da wanda ya halicci halitta gaba daya wanda ya wajibta wa kansa adalci da gaskiya yace ya ku mutane inna wa'dallahi haqqan alƙawarin Allah na kiyaman nan ba gaskiya take mutuwan nan kan kun san za a yi amma kiyaman ne da yawa ba su imani ba alamar mutum bai yi imani da kiyama ba shine rashin aiki da abin da Allah ya umarni addinin da Allah ya shar'anta idan mutane suka kin bin addini suna bin son zuciya ba su yadda da tashin kiyama ba ko da sun faɗa bakin su cewa sun yadda alamar ka imani da abu shine aiki shine Allah ya ce inna wa'dallahi haqqan lalle alƙawarin Allah na ma'adin nan gaskiya ne la mahalata ba makawa sai ya faru fala taghurrannakum alhayatud dunya da dai kada rayuwar duniya ta rude ku alhayatud dunya rayuwar duniya tana da rudi tana da yaudara jin dadin rayuwar din nan tana shagaltar da mutum ni'imar abin da mutum yake gani ya ga abu mai daɗi wajen ci wajen sha wajen tufatuwa wajen mazauni gini mai kyawu wanda irinsa ba yawa tufafi mai kyawu irin tsadansa ba yawa gashi nan dai irin ababai na ci masu daɗi in lokacin zafi ne masu sanyi in lokacin sanyi ne masu ɗimi mutane suna shagaltuwa da wannan shi ne algaror ɗin yana ba la ta gurran na kuma da hayatun duniya rayuwar duniyar na kata shagaltar da kada ka ce sai ka tara allah sai ya kawo kafin ya taru ba zafin nema ne ke kawo samu ba in ji ba haushe ko zafin nema bai kawo samu idan allah ya ce ka samu za ka samu in ya ce ba za ka samu ba ba naka ba ne karka wahala abinda kake samu ka wahala ko baka wahala ba za ka samu inda rabon kai saboda haka Allah ta fala ta gurran na kuma hayatul duniya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku ku dinga ɗaukan darasi da waɗanda suka riga ku ina waɗanda suka mallaki abubuwa na da Allah yana ba mu labarin fir'auna da samuda da adawa ko a cikin suratul haqqa kazzabat samud wa ad bil qari'ah fa amma fa amma samud fa uliku بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل هاوية سألت فهل ترى لهم من باقية قبائل أن كما دس وين يسكتوا من أشد منا قوة وهذه مكعلفة الدنيا الله تعالى لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة shin ba su duba sun gani ba Allah da ya halice su ya fi su ƙarfi wanda zai tsaya ya buga kirje ce my government why is he and his government ina suke gwamnati na mulki na yau da yawa cikinsu ya ɗuri ruwa nan da 'yan kwanaki za a bar mulki ana tunanin in mun bari ina za mu shiga za a sauke mu ya za mu yi yanzu muna ana ce mana alan goro ana ta koran mutane a gabanmu nan yanzu zai kare yanzu jiniyan nan za mu daina ji yanzu duk abin da za mu faɗa za a yi ɗin na gabanmu ne za mu nemi umarni wannan ita ce ba duniyar da kai ne da wannan matsayin gobe kuma wani ne fala ta gurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku yau ka shiga office aka ce maka shekara hudu zaka yi ko shekara goma zaka yi ko shekara takwas zaka yi sai kaga lokacin yana da tsawo ko kafin nan sai ka dinga plan ai kafin nan zan yi gidaje kaza a Abuja zan iya in yi a London ma da Abuja da London da America zan yi aure kaza duk wani hanyar da kake ganin za ka yi kudi ba za ka talauce ba za ka yi wayan korona wayan koroma kana naka Allah yana nashi an tara an tara an tara can kuma kafin maka gamu da Allah ɗin ko ta Allah ta same ka sai aka kawo su harfa guda hudu wanda duk wanda yake ganin su ma sai ga hankalinsa ya tashi ko motar su ka gani ko signboard din su ka gani cikin hankalinka ya tashi rigar su kanana jajayen na in ka gani hankalinka zai tashi ko wani dan angulun su din nan ka gani hankalinka zai tashi shine EFCC wannan halitta ne ba lalle ne su yi aikin su daidai ba su EFCC kansu amma tare da haka da yake aikin su shine bincike da hana barna ya ake jin tsoron su ya muka ɗauki mala'ikun Allah efcc ta yi ka ɓoye musu ta yi labari bai je musu ba ta yi su kama kasu tausaya maka ko kuwa abubuwa da yawa suna faruwa amma na Allah ba wa'inda ba sa saba ma Allah cikin abin da ya umarce su kana ganin mala'ika zai ce ya san ka zai tausaya maka ko zai ga girman ka nawa suka yi matsayi suka hau motoci masu tsada suka ci mutuncin mutane yau su ba kowa ba ne to kai yau in ka shiga me yasa ba za ka ɗauki darasi a kansu ba sun shiga ɗin sun yi ɓarnan sun tafi kwanan nan wani ya tura hoton duhu a facebook ya ce ɗan ainihin garin maiduguri ya san kowa ya wannan wanda sun sani sun san waye duhu akwai lokacin da ake jin tsoronsa ba a so a kama sunan shi ko kwamishina ne in an ce ga duhu ya zo ofishinsa hankalinsa ya tashi yana tunanin me zai ba shi su rabu lafiya balle kuma sauran ƙananan kwari yau ina shi ina labarinsa kamar haka ne wannan muna magana mutane da ba su yi abin kirki ba tare da jama'an da suka zauna to wayanda suka yi din ma ina suke saboda haka kar mu yi wasa idan Allah ya baka matsayi ka ji tsoron Allah a ci ka yi adalci ka tausayawa na ƙasa da kai ka tattara su in an ce kai kwamishina ne me laifi ka ci abinci da masinjanka in an ce kai gabana ne me laifi ka yi sahun sallah da leburanka me ya kasa wanka in kai haka amma in an ce kai wani ne sai ka ga ana karkarwa akan a zo wajenka kai kuma kana tinkawa kana jin daɗi da hakan ai lokacin da ana jin tsoronka don matsayinka ai matsayi bai yi amfani ba me yasa ake neman matsayi ne don a taimakawa mutane saboda haka kada rayuwar duniya ta ruɗe mu la taghurrannakum alhayatud dunya kamar yadda ta rudi wasu ta rudi mu muna da lokacin da za mu gyara mu tuba zuwa ga Allah akan kurakurai da muke yi da dogon buri mana ma'ana da muke yi da in yi kudi ta wace irin hanya da muke yi kowa ya ji zafi in zan ji daɗi da muke yi mu dawo daga wannan kiyan wannan tunanin Allah ce فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لدي كده يروديك بالله غا الله غبرين بين تفكين الله الغرور ما يرودي شين شيطان قاله ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس يتي الغرور دنن هو الشيطان شين شيطان kamar yadda Allah madaukake ce a can suratul luqman ma kamar nassin ayar nan ne fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur kuma Allah madaukake yana cewa a ƙarshen Ali Imran ne la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru bil bilad dare kada ya rude ka kada ya dauke hankalinka jujjuye wanda waɗanda suka cewa Allah suke yi a cikin garuruwa yau a wannan garin gobe a wancan garin business from here to there ina yake ai yana America ai zai wuce Germany ya je London ai yana Dubai ai suna da meeting a Scotland na'am ai jirgi yana jiransa a airport Allah sarki wani kudin motar ma sai ya ci bashi zai je damaturu naira 700 na zuwa damaturu ba yi da shi wani kuma jirgin sama yana jiransa a airport za a ɗauke shi kamar yadda wani zai yi shatan na pep kowa da irin nashi ai ya yi shatan na pep 250 ya zo yana jiransa haka shi ma jirgin sama ya yi shata yana jiransa in ka gaishe sai ka ji kaji Allah sarki sun ji daɗi jirgin sama yana jiransa ai motan sama bullet proof ne amma ba malakul mauti proof bane ai bullet proof ne ba to ai har yanzu ba ai ba a nemi wanda mala'ika mutuwa ba zai iya shiga ba nan aka yi abu sai ga mutane hankalinsu zai tashi idan suka ga wani mai kuɗi aiwa ne kam ya haye ai kaga rigar sannan ai zoben sama kaza ne kullun abin da ake lissafi kenan tufafin mutum motar mutum gidan mutum abincin mutum kuma da za ka zare shi cikin wannan ɗin sai ka ce gara kuɗin da dama ba ku da shi shi ne yadda Allah ya ba mu labarin ƙarun inna ƙaruna kana min ƙaumi musa ba baga alaihim ƙarun yana cikin jama'ar annabi musa alaihi salam ya yi musu zalunci ya wuce iyakar Allah Allah ya ba shi dukiya kaji yadda ƙur'ani ya wasafa dukiyar wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك أبدا أكي سكنا دوكيا ka kyautata yadda Allah ya kyautata maka ba sai mutum ya roƙa ba wanda baya da shi in ya zo ka ɗauka ka bashi ya za a yi kana da shi makocinka yana da yunwa ya zai kana da shi kanninka bafanninka yayunka suna da yunwa haruna ya tara ya danne ƙarshe ma da aka ce koma ga Allah ya ce inna ma'ujitu ala ilmin indi ai da ilimi na ne na samu fasaha ta ce ta bani ba zancen Allah ne ya bashi amma ƙarshe me ya faru Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi ab da shi da dukiyar gaba ɗaya kasa ta haɗiye su a wannan lokacin ba wanda zai iya taimaka masa kuma bai dace a taimaka masa wa inda da suna cewa wa asbaha alladhina tamannu makanahu bil ams wa'anda suka suke begen wajensa in ya wuce wane ne in zai zo a gari a zo duk gari sun ji wane zai shigo gari wane zai raba kudi wane zai yi kaza wane sai suka ji kwatsam ga karu na ƙasa ta haɗe shi wai ka anna Allah ya basu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina ai in ba don Allah ya mana ni'ima ba da mu makasa ta haɗe mu ashe ko wai ka annahu la yuflihul kafiru wanda suke kafircewa Allah ba su da rabo kaga wannan kissa ce Qur'ani Allah ya ba mu to shi mun karanta shi kenan mu wuce Haruna yayi kudi ya butulce Allah ya halakar da shi shikenan mun ma mu yi kudi mu kafirce to in mun yi kudi me ya kamata mu mu bi Allah inna shi Allah madaukakin yake cewa me wala yughrannakum billahi al-gharur wannan mai gharur din kare rudin da in zaka nema ka nemi halal dalilin neman halal sun sun bayyana amfani neman halal sun bayyana domin wanda yake neman halal zaka ga hankalinsa a kwance wanda yake neman halal Allah zai toshe masa burinsa Allah zai dauke masa bala'i musamman kuma a halal din yana kyautatawa yana yin sadaka yana taimakawa bayin Allah in kana taimako Allah zai taimake ka karshe ɗan ya roɗe mu jin daɗi na shekaru ai kana samartaka kana cikin kuruciya shekarunka 25 talatin kai ne anan tsalle-tsalle kai ne anan wake-wake kai ne anan rawa kai ne anan dara kai ne anan alido kai ne anan agem wasanni iri-iri kana ciki ƙwayoyi iri-iri kana sha ka yi sallah ba za ka yi ba iyayenka ma ba ka ganin mutuncinsu wala ya gurwan na kun billahi alƙaro wallah karshe ɗan ya yi muku wasa duk wanda ya wasa da iyayensa wallahi sai ya ga sakamakon iyayenka kana musu rashin kunya kana ɗaga muryarka akan muryarsu uwa da ta haife ka za ka fifita matarka a kanta wacce ta ɗauke ka a ciki wata tara ta tsuguna ta haife ka da wahala ta shayar da kai kusan wata 20 ta share maka ta wanke maka bayan gidanka da fitsarinka shekara biyar shida shi ne wai yau ka zama mutum ka samu mace wai a sai abinda matarka ta faɗa za ka yi akan yatumarka wala ya ƙurar na kun billahi al'aro kada shi ɗan ya yi muku wasa a ji tsoron Allah mutuwan nan tana kan kowa amma ba wanda ya san yadda zai mutu Allah ya samu gane Allah madaukakin sarki ce inna shaytana lakum adu lalle shi shaydan lakum gare ku in adam aduwul maqiyi ne fattakhidhuhu aduwa ta kurke shi maqiyi anan Allah madaukaki yana so nuna mana huwa mubarizun lakum bil adawa ya bayyana muku kiyayyarsa maƙiyi ne wanda ya bayyana ƙiyayyarsa shi a cikin mako wanda yake son shaidan in akwai shaidan ga hannunsa ina jira wa yake son shaidan babu har ga Allah har zuciya har a gabanmu anya ban yadda ba mun yadda shaidan mu ne a bakinmu amma anya mun yadda shaidan mu ne a zukatanmu in ka yadda a zuciyarka me yasa kake girman kai me yasa kake hasada me yasa kake jin haushin wani me yasa wani zai shiga hatsari ba za ka hana shi ba wannan ba duk aikin shaidan ba ne kenan ka ƙi shaidan a zuciya kuma kake da wannan halin a zuciyarka in har ba ka son shaidan da gaskiyanka me yasa kake takawa ka je gidan karuwai me yasa kake sayar da kayan da suka ribe da sunan masu kyawu me yasa kake yin abin nan fake budget ko fake bocha ba mun ce ba muna fatan fada da shaidan ba in har da gaske ne baka so shaidan shaidan makiyinka ne kamar yadda Allah yake so ka dauke shi makiyinka ka dauke shi makiyinka a harshe ka la'ance shi kamar yadda Allah ya la'ance shi ka ƙi shi a cikin zuciyarka da ayyukanka na alkhairi ka ƙi shi a algabbanka wajen aikata aikin alkhairi ka dinga takekke ne ya zuwa masallaci cikin duhu ka dinga kyauta ka dinga alkhairi ka dinga faɗin kalmomin masu daɗi masu kyawu ka nisanci zagi da batanci da yi da mutane da annamimanci da yaudara da ƙarya ka dinga rayar da masallaci iyalanka harshen kai zama yana da kyawu a kansu matanka da 'ya'yanka su ji daɗin zama da kai mijinki ya ji daɗin zama da ke iyayenku su ji daɗin zama da ku a nan kun ɗauki shaidan makiyin amma yau abinda muka faɗa na dubba haka ba ne suwa suke zunubi mu musulman ne 'ya'yan musulmai ne masu kwacin waya a cikin nafef wasu hadda leda suke tafiya a cikin nafef wasu hadda uniform in su ga mutum mai waya su zare mara ido su kwace wasu kuma da wukake wai a cikin angoni yara samari wai suna da wukake wani har zai je ya soki abokinsa da wuka har ya kashe shi me yasa wai ya so yarinyar da nake so wai ya raina ne zan nuna masa ba an zama shaidanun ba mutum ya bar sallah ya sha kwaya ya kibin iyayensa ya ɗauki wuka yana sukan mutane akwai shaidanin da ya fi shi a cikinmu saboda haka inna shaidana lakum adu Allah ce lalle shaidan makiyinku ne sai Allah ce fattakhidhuhu aduwa ku rike shi makiyi Allah ne da ya san shi yake gaya mana ya bayyana ƙiyayyansa kuma a ƙur'ani ya gaya mana lokacin da Allah halitti babanmu Adam alaihi salam Allah ya ce kuyi wa Adamu sajada fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin ya ki ya girman kai ya kasance cikin kafirai ya yi nuna ƙiyayyansa ga babanmu Adam sai ya yi rantsuwa a gaban Allah fa bi izzati kal udhu yanahum ajma'in na rantsa da buwayarka lalle sai na hade na halakar da su na dirmiyar da su gaba daya sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasina Allah ya toshe bakin sa ta cewa dukkan bayin ne dole sai da yayi taraju'i ya exempting wasu Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina na kware baka da iko akan su Allah ce illa iblisa kana minal jinni fa fasaka an amri rabbi face iblis yana cikin aljanu baya cikin mala'iku ya butulcewa umarnin ubangijinsa sai Allah yake mana tambaya mu ɗan adam afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu shin yanzu za ku ɗan adam za ku riƙi iblis da zuri'arsa shedanu na ƙasa da shi masoya alhali kuma su makiya ne gare ku bisa lizzalimi na badala cir da wannan canjin ga azzalimi in ba azzalimi waye zai wannan canjin kace kai musulmi ne kince kai musulma ce kun yadda da la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kun yadda da farillancin sallah biyar kun yadda da alqur'ani izu sittin. littafi ne daga Allah a cikin Qur'anin Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roke ni in an samu ku yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha yace qul ila Allah aw ila rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna a cikin ƙarshen ali imran bayan allah suna addu'a ربنا ربنا ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد مي غبن فاستجاب لهم ربهم take ubangijin su ya ansa musu to amma Allah ya ce mana inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaytan makiyin ku ne ku rike shi makiyi amma mai kon haka sai muka rike shi masoyi sai aka samu shaydanun mutane aka ce wai bokaye aka ce wai masu duba wai ma kuma aka ce musu malamai abin mamaki zan je gun malam malam ya ce abin babu alkhairi malam ya ce abin akwai alkhairi ai malam yana da wani yaro idan an je malam zai tambayi yaron wai me damuwar wannan mutumin wai sai aljini yayi magana a bakin yaron sai ya ce damuwarsa kaza ne to da wannan da duba me bambance su da mai zanen ƙasa da mai kama carbi da mai alkalami da mai khatami da mai buta da mai gungi dukkan su kafirai ne sun kafirce wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk mutumin da ya je gun boka ya tambaye shi ya gaskata abin da ya faɗa me gaban ku ƙarasa ku ƙarasa faƙaɗe kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam da hakika ya kafirce wa abin da aka saukar wa muhammad sallallahu alaihi wasallam yau mata nawa suke zuwa gun bokaye don kada a yi musu kishiya nawa suke zuwa gun bokaye don su kori kishiya nawa suke zuwa gun bokaye don su fitar da na gidan su shiga musamman idan mutum matansa hudu ne kuma suna so su shiga gidan sai su zauna suna sihirta matan gidan wai don wata ta fita ko ta mutu su su shiga wani kuma matarsa ɗaya ce tilo da ita wahada hala sharika laha la walan yazida alaiha bai da niyan kari to in ana son shi ma sai a nemi sihirce matar shi din tunda ba zai kara ba da ɗaya zai zauna to bari mu kori wannan din mu mu shiga ya Allah ya Allah ya Allah duk mai sihiri Allah ka mai da sihirinsa a kansa duk matar da take so ta fitar da mace a gidan mijinta da sihirinta Allah ka hana mata miji har mutuwanta duk wacce take cikin gida da take sihiri dokar mijinta ya mata kishiya Allah ka kawo mata ta biyu ta ta uku da ta hudu inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shaytan makiyin ku ne ku rike shi makiyi ta ina ta bin Allah ta rashin bin tafarkin shaytan yana daga tafarkin shaytan bautawa Allah da jahilci yau da yawa ban ma son karatu ban ma zuwa gun malamai sai ka kwaba ka kwaba ya rincabe ya lalace sai ku zo kuna sa malamai wahala a kasuwanci ko haka ina ma da kuna yin kasuwanci irin na galaxy din nan da swiss gold din nan ku ci gaba da yi ba an hana ku kungiji ba yau ba kuma koma kuna kuka ba dubban ɗaruruwa miliyoyi sun tafi ana wasan ɓuya tsakanin masu bayarwa da waɗanda suka karban da farko ana gaya muku ku tambaye malumma ku tambaye malumma ba daidai ba ne a'a ai kudi na ne ni na nema ai wane ya shiga ya ci dubu kaza wane ya shiga an bashi miliyan kaza dama tafakin shaidan haka yake ai wani farkon da suka shiga za a ba su riba don ya zama dalilin jan ku sauran ɗan mutum ɗaya aka ba shi riba sai ka ga mutum goma sun shiga ba shi ne bed naija ba lokacin da aka kawo me ba a ce mutane sun ci ba yanzu me yasa mutane ba sa ci yaudara ce hanyar shaidan ne shan kwaya hanyar shaidan ne dukkan nau'ukan kwaya in za ka bi shawara na kai energy drinks ma karkasha energy drinks karkasha bakan yana kama ka kuzari ba za ka samu nishadi a in kasha za ka ji wasai to wasai da kaji din nan yayi waras wasu da cikinka duk wani dadin da kaji yayi maka lahani a cikinka kai bincike a ciki duk wani abu munashitat wanda zaka sha ka samu nishadi in kana son nishadi kai abin da Allah ya neme ka da shi in ka gaji ka kwanta kai bacci in ka ji yunwa ka ci gwargwado kar ka ci da yawa da yafi karfinka a nan za ka samu lafiya amma ka ce bari ka sha kwaya ka yi ƙiyamun laili ka yi tarawihi ka yi tahajjud da kwaya haba da Allah to irin mazan ya wuce kana jin za ka yi haƙura to ba tarawihin ma sai ka ji wa kasala in ka taɓa sai ka ji wasai sai kullum kana tare da wasai ɗin saboda haka ‘yan kwani sun ci kwaya kar a yi abota da ‘yan kwaya sannan kuma a nisanci samari masu samu kuburi shaidan yana da mutane ai ban maganin shi ko ba ko wanda ya gan shi to da mutane yake amfani wanda suke sa mutane kwaɗayin abubuwa wani sai zo zai sa maka sha'awan mata kana zaune kai baka harka da mata baka kaza baka kaza to ya zan yi to ai akwai zo za a haɗa ka arha ba sai ka biya ba a kai din ne ma za a biya ka duk hanyoyi ne na halaka wasu za a nuna maka buri sai ka kudance ka shiga nan ka bugi nan ka yaudara ka zama dan damfara me yasa ka kudance to in kai kudi ina za ka je wanda suka yi da ina suka yi in ba don kar wasu ce na kama sunan mutanen su ba sai in kirga muku masu kudin da aka san su a garin nan yau ba sun zama labari ‘yan shekaru kaɗan dinna sun zama labari rayuwar kenan wani yana nan da ransa kamar bayyana wani babu ya tafi kudin ma ya tafi dama kudin da shi ne da ya mutu kudin ma ya bi shi saboda haka inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwa to taya zamu riki shaitan maki na farko mu yi karatu san Allah mu kadaita Allah wajen bauta ba abin da shaitan baya so kamar tauhidi yana kiran mutane su yi shirka a matsalin shaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin shaitan zai iya ce maka kafirce kafirce kafirce kana kafircewa zai ce ba ruwana da kai a abu kaza din nan in kai zaka yi kudi baka ga wane ma yayi kudi ba amma sharadi ba zaka bar sallah wato mai sauki ne ai ba sai nuna ina yi ba sharadi fa ba za ka zo a iyalinka ba ai mai sauki ne ba sai in ce mata ina da basar ba ha za a dinga ginda ya maka sharuɗa a sai an yi da kai ba to a ina za a yi a akwai masu yi eh sai ka zama matar wani duk me don ka kudance khutuwati shaitan يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر إن شاء الله يا قوة نسكي إيماني كدك بتبركم الشيطان ينقى تفكير الشيطان إنك جهي على الصلاة تجابر قنك كرهو ينزو jiya ne azumi farko ba jiya da asbayi na wai gaba yana a sahun sallah sai dariya ta kama ni sai ku ga sunan birjik masu sallan asibahi ban sani ba da ku a ina suke da ina kuke masu cika masallaci a safiyar azumi da ba azumi ina kuke me yasa ba za ku cika masallaci ba azumi ba sai don sahur ka tashi kashi abinci sai ka zo masallaci ramadan ya wuce masallaci Allah ya ji kanta wannan duk tafarkin shedan ne kada ku yi majalisa na sabon Allah kada kuna haɗo a gidan abokane ana shan wiwi in an haɗo a dinga karatun ahalari ko ashimawi ko iziya a haɗo a yi karatun tajwidi a haɗo a yi haddan ƙur'ani akwai wasu samari ɗan uwa Uthman Muhammad Allah ya ji kanshi wanda da yake ja mana baki anan da shi da su Muhammad Qasim ya ajiye da su Balawan a tsakaninsu suke zama a gidan ɗayansu suke karatun kuta a ƙur'ani suka haddace a tsakaninsu suye su sun yi karatu a wajen malam za su zo su zona tsakaninsu wannan ya karanta wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo har suka haɗa ƙur'aninsu suka je madina suka zauna suka gaban malamai suka yi tasmi aka ba su halacci abinda ake cewa ijaza ɗin a abokane ne suka haɗu ashe abokantaka ba iskanci ba ne ka karanta suratul kahf ba abokane ba ne samari da Allah ya dawwamar da sunansu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda da sun zama masu bin karwai ne ko ƴan kwaya ko ƴan wiwi ko ƴan sani Allah zai ambace su a Qur'ani amma da suka yi tauhidi ba ambace su ba an ambace su an dawomar da sunansu ba su babal karensu kare dai wanda in ya sa bakinsa a goshinka ba sai ka wanke sau bakwai ɗayan ya zama akwai ƙasa ko amma Allah ya dawomar da sunan kare don ya aboci mutanen kwarai Allah ce wa kalbuhum basiqun zira'ihi bil wasid karansu ma ya simfila zira'insa yana kwance a tsakiyar kogon don me aka dawomar da sunan karen saboda ya lazimci mutanen kwarai kai maka lazimci mutanen kwarai duk wanda kaga ya zama wani abu to ba dare da iska ya tashi an ce zama da maɗaukin kanwa yakan kawo mai farin kai zama da mashayin taba zai sa ka zama mai shan taba zama da mai shan wiwi zama da mazinaci zama da barawo zama da malami ku zaune da malamai ku dinga jin tarihin magabata samari irinku irin su abdullahi bin umar kaduba yana da shekara sha hudu sha biyar yana so ya je yaƙi aka ce bai kai ba yana cewa ya kai da shi da ɗaya sahabi har annabi ya ce ta kuyi kokowa wa zai kada wani aka yi kokowa ɗayan ya kada ɗayan annabi ya ce ta dukkan ku za ku tafi ta duba usama bin zaid shekararsa sha takwas a wannan tafiyan annabi ya sa shi ne ya zama shugaban rundunar yaƙi a ciki akwai abubakar akwai umar ka duba fa masu shekaru 60-60 amma wanda bai kai 20 ba annabi ya ce kai ne jagora an tashi za a tafi annabi Allah ya masa cikawa aka tsaya aka gama jana'iza sai ga wasu suka fara ridda masu hana zakka da masu iddiayin annabta aka fara yakansu abubakar zai shirya usama ya tafi sai aka ce to ya abubakar da ka bar wannan tafiyan usama don gashi yanzu muna bukatar runduna kaga yan ridda yan kaza yan kaza abubakar ya ce wallahi inda tsuntsaye za su dinga cakan mu ɗaya bayan ɗaya ba zan warware abin da annabi ya kulla ba haka abubakar ya ce usama ka ci gaba abubakar ya zo zai raka usama shi abubakar yana tafiya da kafa usama yana kan dabba usama yana cewa abubakar ko dai ka sauka ko ka hau abubakar ya ce wallahi ba za ka sauka ba ni kuma zan hau ba tafiya na ina raka ka kafa na yana taɓa ƙasa ɗaukaka ce a gare ni ya ce to ina roƙonka ka bani izini umar ya zauna tare da ni ka duba shi ne khalifa yana neman izini a wajen usama umar ya zauna kar ya je yakin don ya taimaka masa ya ce ya ba da izini sannan usama ya tafi ya je kuma allah ya ba shi nasara ya dawo saurayi ne kuma ya samu namu samarin suka lalace ne ina matsalar take ya kamata mu bincika ba wanda zai mana maganin matsalar mu sai mu ta yaya samarinmu suka lalace in ka ɗiba wasu ɓarayi ne wasu ‘yan sani ne wasu kaza kuma in ka kirkafa a cikin goma wa'in nan ba su wuce biyu ko uku ba amma sai suka ɓata wa sauran samarin suna su kuma sauran suka yadda suka zauna me yasa ba ku tashi ku nuna cewa ku na kirki ne ba ku yi abubuwa masu amfani masu amfanan kanku da al'ummarku me yasa ba za ku yi sana'o'i ba ku haɗa kan ku kasuwanci ku yi noma ku yi wani aiki na alkhairi taimakon Allah yana tare da mai yin gaskiya amma ku tara gashi a kai ku sa matsatsen wando da kyar za ku cire da kyar za ku sa wannan ba inda zai kai mu yi karatu ku dinga tambayan malamai mu yi addu'a mu yi wa kanmu fatan alkhairi kar ku daina kanku in shekaran ka sha biyar ne sha biyu ne ishirin ne kar ka daina kanka nan da wasu shekaru kai ne fa wani wane din kai ne malam wane ko alhaji wane ko shugaba wane kai azama a zuciyarka Allah zai taimake ka Allah ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum sublana wa inna Allah la ma'al muhsinin duk wanda ya kokari a katafarkin Allah Allah zai taimake shi in bakin mai kake sayarwa in nafif kake ja in shushayna kake yi in wulbayro kake ja kai adalci kai gaskiya ka tausaya wa mutane ko da baka ba su ba a zuciyarka ka ji tausayinsu ka mutunta masu mutunci ka so musu alkhairi za ka ga alkhairin wannan a cikin rayuwarka amma ka ce kai sai kayi ni sai na samu ko ta yaya masu shago sun rufe shagonsu masu tebur sun rufe teburinsu da daddare ka ɗauko buhu tun daga anguwanku ka je wata anguwa ka yi sata ina sai kai kwana nawa zai rike ka yanzu za ka yi daga tashi barawo ka yi aure a zaman barawo kafi a ce ga 'ya'yan barawo wa zai yadda da haka wannan kaskanci wannan bata sunan muke abin da zai bata wannan suna inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaytan makiyin ku ne ku rike shi makiyi inji Allah innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yana kiran rundunar sa ne don su zamanto ma'abota wuta tare da shi yana so a zama tare da shi a cikin wuta idan aka shiga kuma abin da yake so ke na bukatar shi ta biya ƙur'ani ya gaya mana cikin suratu ibrahim ko wa ƙala shaitanu lamma qudiya al'amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqa wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum sai dan zai ce Allah ya muku alƙawari na gaskiya ni na muku alƙawarin ƙarya kuma na saba muku kar ku zargi kar ku zarge ni ku zargi kawunan kar ku zarge ni ku zargi kawunan Allah ya aiko da manzo ga Qur'ani a gabanka da Qur'ani da shedan waye tabbaci a idanka Qur'ani ne gashi a gabanka kana karantawa maganar Allah ne to amma sai ka bar Qur'ani ka bi shedan ga zaka cewa Allah Allah ya ce inna maidu hizbahu liyakunu min ashabis sabir yana kiran mutanansa ne wayanda suka bi shi don zamanto daga cikin ma'abota wuta waɗanda allazina tasahharu bihi naru jahannam waɗanda su ake huda wutar jahannam Allah ya kiyaye mu malam ibnu kathir da ya karanta wannan aya yayi bayani a ƙarshe sai yazo yayi addu'a cewa Allah muna roƙonka ka sa mu zamanto makiya shaytan Allah ka sa mu zamanto makiya shaytan tunda shi makiyin mu ne Allah ya ce mu rike shi makiya makiyi to Allah ya sa mu zamanto makiyansa na'am
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون Allah madaukakin sarki yace alladhina kafaru lahum adhabun shadid wayannan da suka kafirce suka butulce wa Allah suka bi shedan lahum akwai gare su azabun shadidun wata azaba mai tsanani inji Allah walladhina amanu wa amilus salihati sai kuma wayannan da suka yi imani da Allah suka kade ta ci wajen bauta wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai ayyuka na bin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam lahum maghfiratun akwai gare su wata gafara mai girma wa ajrun kabir da lada mai girma da Allah ya tanada musu afa man zuyyina lahu su'u amali shin wannan da aka kawata masa mummunan aikin sa dake aikatawa fara'ahu hasana ya ganta tana da kyawu shin wannan zai zama daidai da wanda kuma yake bin Allah yana tafarkin kwarai ba su taba zama daidai ba na'am wannan jawabin an shafe ta abu man zuyyina lahu su'u amali shi wannan da aka burge masa aka kawata masa mummunan aiki da yake na sabon Allah fara'ahu hasana sai ganta kyakkyawa yanzu duk wani wanda yake abubuwa na sabon Allah yana gani mai kyau ne sai ya ce wani zai ce ai hanyar neman abinci ne wani zai ce to ya muka yi ai ya zama larura wani to abin da ya fi karfin mu in ba haka muka yi ba ba za mu iya mu ci abinci ba wannan duk wato hudu ne na shekar zuyina lahu su'u amali yanzu wanda yake duba aikinsa haramun ne hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yace kudin da aka bayar makarkaci ko ulwanul kahin kudin da mai duba ya karba ma haramun ne in ya baka kyauta karka karba amma yana yana ganin abu yake yi wanda suka imani da shi su ma suna ganin abu suke yi mashayin giya yana ganin abu yake yi makaryaci mai damfara mai fowan nai zuyina lahu su'u amali dan bid'a da yake bauta wa Allah akan bid'a da aka kirkira ya zo ya kama wasu mutane ai wane shine wali ai wane shine kaza ai wane shine kutub ai wane shine gawz ai wane shine kaza maratib ma anzalallahu biha min sultan mutun ya yadda yana bi yanzu ni ma an nace ni gawz ne za ku bi ni za ku bi ni ba zan faɗa ba to ko za ku bi ni ba zan faɗa ba to me ne ba mutane ne kamar ni ba da mai suka fi mu kawai mutum zai na da kansa ni wane ne shi kenan sai a bi shi a kone wanda yana cewa shi shugaban kasa ne ana yaudaransa kuma da gaske ya dauka sai ce ai ya mini yana da kaza kaza zai yi kaza irin yadda ne shugabanni suke magana haka yake magana in ya zo majalisa zai nuna shi shugaba ne in ya tashi kuma a bashi kudin nafe bai tafi shugaban kasa za a bashi kudin nafe kuma da tukakonsa da gaske yake magana wanda sun san shi sun san shi ni na san shi na sha ganin shi ya daura wa kansa ya bi shi to haka ne sauran ma saboda haka kada muna na ayyuka su zama suna da kyawu a wajen kun ba abin da Allah bayya so kamar mutum ya yi mummuna aiki ya yi alfahari da shi ya saba wa Allah kuma ya farin ciki a kai Allah bayya son wannan mutumin kirki idan ya saba wa Allah nadama zai yi alama ce da kana da imani kenan ka kana da dama amma kana sabon Allah ka zo ka ji dadi ka je ka yi sata ka ji dadi ka yi zina ka ji dadi ka sha giya ka ji dadi ka yi zalunci ka ji dadi musiba ce alamar baka da imani kenan Allah madaukake ce afin manzin na lahu su amalihi fara'u hasana shi yanzu wannan da aka kawata masa munanan ayyukansa ya ganta tana da kyawu zai zama daidai da wanda yake aikin Allah aikin farai kamar yadda Allah ke cewa qul hal nabiyukum bil akhsarin a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a sun dauka suna aiki mai kyawu alhali ba mai kyawu bane aiki mai kyawu mizanin sa shine alqur'ani da sunna kafin ka ce abin naka yana da kyawu ka dace da karantar annabi sallallahu alaihi wa sallam shikenan abin yana da kyawu Allah ya ce fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kada ka tafiyar da wato kada ranka ya tafi fala tadhhab nafsuka nafsu shine fa'il anan a dai kira'ar fala tudhhib nafsaka kada ka tafiyar da ranka kai din ma'ana kada ka halakar da kanka kada ka kashe kanka don bakin cikin ba su imani ba kamar yadda Allah ke cewa fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadithi asafa shin yanzu zaka halakar da kanka ne don ba su imani da abin da ka zo da shi ba don bakin ciki a'a kada kai haka innama alayka albalagu wa alayna alhisab lasta alayhim bimusaytir Allah ta fala ta zama nafsuka alayhim hasarat inna Allah alimun bima yasnaun lalle Allah madaukaki ya sani yana sani da abin da suke aikatawa kowa zai saka masa da abin da ya aikata na'am والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح فتطير سحابا فتطير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور Allah maɗaukaki ce, Wallahu lalzi arsalar riyaha, Allah maɗaukaki shi ne wanda yake aiko da iskokai, waɗanda suke zuwa da rahama, waɗanda suke zuwa da wato giragizai suna motsar da su daga inda suke. fatutiru sahaba ta wa'annan iskokan sai su dinga tayar da motsar da sahabar girgije fa sukunahu sai mu kora shi sukunahu min saqa ya suku saukan muka kora sai mu kora shi ila baladin maitin zuwa wata ƙasa wacce take ta mutu ƙasa da take matacciya ba ta ruwa ba ta hitsira ba amfanin da ake bayarwa idan Allah ya aiko da ruwa wannan ƙasar sai wannan ƙasa ta rayu ba an yi na bihil arda ba da mautiha sai mu rayar da ƙasa da wannan ruwan bayan ƙasar ta mace ƙasa ta mutu kamar yadda ya faɗa subhanahu a cikin sautul hajji ko watar al'arda hamidatan fa'iza an zanna alaiha alma'a tazzat wa rabat wa ambadat min kulli zaujin bahiyyi za ka ga ƙasa tana nan a bushe a ƙeƙashe idan muka sauka mata da ruwa ihtazzat sai ta motsa wa rabat sai ta kumbura wa ambatat sai ta tsirar min kulli zaujin bahijin da dukkan ababai da ake tsirarwa masu kwato ba da sha'awa wannan daga halittar Allah ne shi kenan haka a nan ma Allah ya ce ba tutiru sahaban wannan iskokar sai su dinga motsar da wato giragizai wasu kunahu sai mu kora wannan giragizan ila baladin mayitin zuwa ƙasa wacce take matacciya fa ahyayna bihi sai mu rayar da wannan ruwan da za a saukar al-ardh ƙasa ba da mutu bayan ta mutu sai Allah ce kadhalikan nushur wannan ita ce gaya to hakan nan ne fa tashi hakan nan ne fa tashi daga kabari yanzu muna mutuwa ana binne mu ko mutum zai mutu a binne shi gabbai za su lalace ciki ya kumbura ya fashe tsotsa su zo su cinye mutum ya bushe ya zama ƙasa da shi ɗin da abin da suka ci shi sun zama ƙasa an zama babu ba abin da ya rage sai ajabin zanar sai wani ɗan ƙashi da yake nan a mazaunin mutum ɗan ƙarami shi ne wanda ba zai ɓace ya zama babu ba shi ne wanda zai rage to lokacin da za a sake tayar da halittu allah zai saukar da wata ruwa a karkashin al'arshi wata ruwa ce fara mai kauri za a saukar da wani ruwan ta gama duniya wannan ruwan za ta shiga ƙasa da shi Allah zai haɗa halittar kowane abin halitta wannan asalin kashin nan da ya rage da shi za a producing jikin mutum gaba ɗaya wannan ƙasar tana ɗauke da launinka da tsawonka da halittanka da fuskarka duk abin da ake nema wannan ɗigon tsakuwar wannan kashin yana ɗauke da su za ka girma ka tashi a wannan halin sai a gina mutum ya gino a cikin kabarinsa kamar yadda rogo ko doya ko dankali ke yi a cikin ƙasa an kowa ya zama ya gino ana jira lokacin da mala'ika zai yi busa kenan sun manufi hafihi ufra fa idahum qiyamun yanzurun wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha a wannan lokaci idan kai busa shikenan kowa yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum mutane za su dinga fitowa a cikin kaburburansu ga shi na a tarwatse wannan yana can wannan yana gabas wannan yana yamma me yasa don a nuna musu abin da suka aikata Allah ya ce kazalika nushur hakan nan tayarwa a tashin kiyama Allah ya kyauta ta karshen mu ya gafarta mana ya gafarta iyayen mu da malumman mu ya biya mu bukatun mu na alkhairi ya wanzar da lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu ya ba mu shugabanni na gabari waɗanda za su zama alkhairi ga al'umma da addini da ƙasa gaba ɗaya alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Kaç orada? Buraya.